أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake haduwa a wannan rana mai tarin albarka ranar asabar daren lahadi rana wadda ta yi daidai da 25 ga watan oktoba miladiya aihuwa isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam 2025 wanda ya daidai da uku ga watan jumada lil'ula hijira ta babban jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1447 a wannan masallaci mai tarin albarka markazul imam al-bukhari للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية دنشي قبادة كراتون دورة للتاف ممي البركة الكاشف في مصطلح أهل الأثر نوى اللفر أبو عبد الرحمن إسماعيل ابن أكيب الدوسوي الله تعالى يساكا مسد الخير من يدرسي نفرقو أساتين دي قباتا بسكن أبن دي شاهي تمهيدي بسكن علم مصطلح الحديث دكما مهمنتين علم مصطلح الحديث da kuma aikin malamin hadisi wanda yake zara damce domin tantance sunna ingantacciya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wadda bata inganta ba mun yi bayani a satin da ya gabata gaya wurin neman ilimin hadisi menene manuhar malamin hadisi wanda yake son ya cimma a wurin neman iliminsa ko kuma a wurin aikin da yake yi na sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A ƙarshe sai muka ruhi da maratibul muhaddifin martabobi na malaman hadithi tun daga al-muhaddis tun daga al-talib a farko-farkon martaba ta farko ɗalibi na farko-farko a cikin ilimin mustalahul hadith ko ilimin hadisi umuman sai al-musnidu sai al-muhaddisu sai al-hafiz sai alhujja sai alhakim wanda shine muka ruhi da shi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai Allah ta'ala ya kare mu daga gare su Allah ta'ala muke roƙo ya ɗaukakar da musulunci da musulmai ya durƙusa da kafirci da kafirai za mu tashi a safha ta goma sha tara alhadithu sahih al-maqbul kenan ko an ga wurin jayyid قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الصحيح ما ليتي حديثي إنغاتتشي الصحيح لغة إذا ما لمن لغة سكتي الصحيح سنانه ضد السقيم كيش يسا مرس لافيا وهو حقيقة في الأجسام شيء الصحيح حقيقة ني أتكين جكوكنا ندن أدب a cikin jiki a ce sahih shine haƙiƙa a wurin malamai wa majazun fil hadisi amma idan aka ce hadisun sahihun to majazi ne kawai aron kalima akai aron hannu akai idan suka ce hadha hadisun sahihun to ana nuhin majaz amma a haƙiƙa idan suka ce al hadisu a as-sahihu a wurin malaman hadisi shine al hadisu alladhi ittasala isnaduhu بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة خفية قادحة wannan shine ta'arifin malaman hadisi idan suka ce alhadisu sahih suna nihin ingantaccen hadisi wanda isnadin shi ya haɗu mattasala isnaduhu bi naqli al-adli hadisin da danganin sai samu saduwa da ciratar adillan mutane abbabitu mahaddata an mithlihi daga kwatankacinsa mahaddaci ne zuwa mahaddaci zuwa mahaddaci ila muntahahu har zuwa ƙarshen hadisi har zuwa ƙarshen isnadi kenan min ghairi shududin ba tare da an samu shuzuzi ba wala illa ko kuma illa za mu yi bayani me ake ce ma shuzuz da illa a cikin sharhu ta'rif malaci wa ma'ana hada abinda ake nuhi da wannan annal haditha lalle shi hadisi likai yakuna sahihan dan hadisi ya zama ingantacce yushtaratu an yattasila isnaduhu to ana shardanta isnadin hadisi ya zama muttasilan ya zama sade danganan hadisin tun daga malami wanda yake na farko har zuwa na ƙarshe ya zama wannan ya ji daga wannan wannan ya ji daga wannan wannan ya ji daga wannan har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce min awwalihi ila akhiri tun daga farkon isnadin har zuwa ƙarshensa fa yakunu kullu rawin laqiya shaykhahu wa akhadha anhu sai ya zama kowane marawaici ya haɗu da malaminsa kuma ya ɗau hadisi gare sa kenan sai ya zama malaminka ka ji daga gare shi shi kuma ya ji daga malaminsa shi kuma malamin malaminsa ya ji daga malaminsa to wannan shi ake ce ma al-ittisal fala yakunu hunaka inqita'un bayna rawin wa shaykhihi sai zan babu wani kacewa tsakanin marawaci da malaminsa wa an yattasifa ha'ula'i naqalatu jami'an bil adalati wad dabt kulluhum yazam wa'annan masu cirato hadisi dukkansu sun siffantu da adilci da kuma har da gaba ɗayansu kowane daga cikinsu adili ne kowane daga cikinsu mahaddaci ne fala ya kunu fihim kadzaban ya zan ba za a samu a cikinsu wani makaryaci ba wala muttahaman bil kadhibi ko kuma wanda ake tuhumta da ƙarya wala fasikan ko kuma wanda yake fasiki kidan na daga cikin sharaɗin hadisi ya zam ingatacce ya zam cewa babu wanda ake tuhuma a cikin marawaitan nan ko kuma ya zam wannan marawaicin makareci ne domin su malaman hadisi mujarrad a tuhumi mutum da ƙarya to ana iya soke riwaya shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga matsala ce kenan to wannan aikin shine malamai suka yi kokari musamman malaman jarh wa ta'dil na ƙoƙarin su ga sun yi garbala sun tankaɗe tsakanin wanda ya inganta daga wanda bai inganta ba a cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a ɗauko marawaici ko da gidanku guda ko da uwa ɗai uba ɗai kuke idan an taɓa tuhumar shi da ƙarya so ɗaya to za ka iska malaman hadisi suna ƙoƙarin nisantar riwaya gare shi babu ruwansu da wai alaƙan mutum wani ɗan gidanmu ne babu ruwansu da alaƙar shi wannan wani babana ne a ba wannan ba wannan so abinda suke kallo sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka yau wani ya zo ya tuhumci masana hadisi ko malaman hadisi da cewa suna ba wani mutum rigar kariya wallahi tallahi kowaye shi a duniya in ba annabi ba kariya ya musu su kariya suke ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda suke ba kowane mutum kariya a duniya suna ba sunna kariya suna ƙoƙarin su ga wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta haskaka ta nisanta da dukkan wata sha'iba da dukkan wasu ƙarairayi da za a jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine aikin malaman jarh wa ta'dil shine yace wa Allah wa an yakunu ala qadarin kafin min al-hifz malaman su zam gwargwado su duka akwai gwargwado wanda yake isasshe wadatacce wurin har da su wadabti da kuma kiyayewa منذ تحمل الحديث tun daga lokacin da suke fara ɗaukar hadisin ila adaihi har zuwa wurin bada shi minar rawi al'a'la ila akhirihim tun daga marawaici na sama har zuwa wanda yake na ƙasa ya zama cewa malamin shi mahaddaci ne shi ma na ƙasan shi mahaddaci ne shi ma na ƙasan na ƙasan shi mahaddaci ne to sai ya ce haddathana thiqatun an thiqatin an thiqa wanda yake amintacce ya bani labari daga wanda yake amintacce daga wanda yake amintacce daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man huwa al-adl wane ne ake ce ma adili adili a wurin malaman hadisi da ba yake da adili a wurin mutane waɗanda muke kallo a yau na cikin mu'amala ta kasuwanci ta cinikayya ta yau da gobe mutanenmu ne yau da gobe idan an ce wani adali ne shine wanda mi wanda baya cin amanarka adili shine wanda kawai ka bashi wata amana ya kiyaye ma ita ko kuma kayi wata hulɗa da shi ya kiyaye gaskiya sai ka ce mai gaskiya wani adali ne shikenan ya zama adali a wurinka to amma a wurin malaman hadisi idan suka ce wani adali ne al-maqsud bil adli huwa al-muslimu al-baligh musulmi wanda yake baliki al'aqilu mai hankali as-salimu min asbabil fisqi wanda ya kubuta da dukkan wani dalili na fasikanci wa khawarimil muru'ati da ababen da ke ruguza muru'a ta mutum wannan shi ake ce ma al'adil a wurin masana hadisi idan suka ce adili shine ya zama al-muslimul balighul aqilu musulmi baligi mai hankali an gane musulmi mai hankali as-salimu min asbabil fisqi wanda ya kubuta da dukkan wani dalili na fasikanci baka isa ka tuhumce shi da fasikanci ba baka isa ka tuhumce shi da wani abu wanda ke ruguza muru'a ba su kuma khawarimul muru'a malamai suka ce al-muru'atu adabun nafsaniyatu tahmilu mura'atiha al-insana 'ala at-tahalli bi mahasin al-akhlaq wa jamilul 'adat abinda ake nuhi da al-muru'a shine wasu ladubba na rayuwar dan adam waɗanda kiyaye su yake sa mutum ya tabi'antu da ɗabi'u na gari shi ake cima muru'a abinda idan ka yi shi za a yaba abinda idan ka yi shi ba haramun ba ne amma a al'adar mutanenku za a koshe ka kan wannan abu da ka yi game da misali na daga cikin muru'a malami a cikin garin hausa a gan shi da hula da taguwa da wando shi ne muru'a ta malami a yankin hausa to yanzu lokacin da malami na garin hausa ya zo ya yi karatu wata ƙasa ƙasar turawa ko abin da ya kama da haka sai ya zo babu hula ya zo da kot ya ɗaure ya tsukike to kaga wannan sai a ce ya yi wani abu na khawarimul muru'a a cikin al'adar malam bahaushe domin shi al'adar malam bahaushe gani yake bai kabata a ce malam yana ba da karatu babu hula ba ina fata an fahimci wannan to su malamai idan suka ce almuru'a shine duk abin da zai rike kwarjini da kima ta mutum yanzu babu shakka ka hadu da malami yana sharrake bisa hanya abu ne wanda yana zubar da muru'an mutum kawai kaga malami yana ta yi bisa hanya yana sharrake ai kaga akwai matsala to malaman hadisi suna kiyaye hatta da irin wannan a ce a wannan bai kama kima kanshi ba ya za a rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda bai san mutuncin kansa ba an rawaito cewa akwai wani malami ya zo wurin malaminsa ɗauka hadisi sai ya ga malamin nashi yana ɗauke da zai ɗaura dokinsa to yana son ya ɗaura dokin ya rasa yadda zai yi sai ya ɗauko ɗan kwano wanda babu komai a cikin kwanon ya jawo dokin sai da ya zo ya ɗaura dokin ashe babu komai a ciki yanzu da ya duba ya ga babu komai a ciki sai ta heshe ce ba zai riwaya gare shi saboda ya madabba ƙarya ya yi abu nan khawarimul muru'a su a wurinsu ganin suke wannan khawarimul muru'a ne ina fata an fahimci wannan to kenan ya kamata mu gano khawarimul muru'a shi ma yana bambanta daga kabila zuwa ga kabila daga mutane zuwa wasu mutane abinda kai za ka yi a wanga yanki a ce ka yi abinda bai yi ba wani yanki idan kai za a taba ma a ce ka yi ƙoƙari kenan wannan ya kamata kullun mu bar gwama al'ada wani yanki da al'ada wani yanki kamar misali an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi bawali a tsaye fi subatati qaumin a wurin wani jibji ko wurin inda wasu mutane ke zub da shararsu da tsumman su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fi tsari a tsaye wannan wurin to yanzu abin da ya kamata kafin ka iya jingina wannan hadisi ga koma waye mutunan ka binciki a al'adar larabawa suke mu'amala shin wannan ɗabi'a ko wannan abu da annabi ya yi kullum ne ya yi ta yin shi ko kuma rana ɗaya ne ya yi shi ko so biyu sannan wani karatu wannan abun yake son ya isar wani saƙo yake son ya isar to kaga yanzu wanda bai imani da hadisi ba ko kuma wanda yake kokarin ya kushe hadisi zai zo ya ce to kaga wannan ba kimanta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan kaga yana da kyau mu yi kokari kafin mu iya jingina abu wurin janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu kore mu tabbatar da cewa muna da ilimi nagartacce na tabbatarwa ko na korewa to shine malai yace fal adalatu idan aka ce adala malakatun tahmilul mar'a ala mulazamati taqwa wa istinabil kaba'ir wata malaka ce da Allah yake ba mutum wanda yake lizimtar jin tsoron ubangijinsa kuma ya nisanci kaba'ira shi ake cewa adala kenan malaman hadisi idan suka ce hadha rawi adl wannan marawaci adili ne to suna nuhin yana da wata malaka Allah ya bashi wata baiwa wadda baiwar tan take sa shi ya lizimci jin tsoron Allah fi sirri wal alam a bayyane da koyansa sannan kuma yana nisantar kaba'ira manya manyan laifi sannan in yayi karamin laifi baya dogewa a kansa baya ci gaba an nabbahantace shi malam kaza da kai sako ne sai dai yana daga cikin saga'ir kai kokari ka kiyaye to baya nacewa zai kiyaye kun ba zai sake ba wanda shi ake ce ma adalin mutum kenan na daga cikin adalci a wurin malaman hadisi idan aka ga aka nuna ma kuskurenka aka tabbata ma cewa kaza da kai kura ne ka dawo ka yarda ka karbi kuskurenka wanda shine adala amma dogewa da nacewa akan kuskure da kuma kankan ba da daga ka hudu akan kuskure to ne na nuna cewa ba adili kake ba su malamai suna duka kurakurai hisa na daga cikin alama shi aljahilu aljahil yumari jayayyayi suka ce na daga cikin alamar jahilci na jahili ka gane wani wai jahili ne a zo a kawo wata matsala wadda musallam kowa ya sallama kowa ya yarda sai kuma yana sabani ce wannan masala ce ayi sabani kanta kuma wanda ya sabani a kanta abin da yake fama ake fama da shi a duniyar ilimin yanzu na matasa waɗanda suke yan hayan sama a cikin ilimi matashi ne bai karanci littafi sama da 150 ba ko 20 kawai yanzu an zo an ce mai qala al-imam malik ce a ikhtalafa al-fuqaha la ba wanda ya ikhtilafi kuma akan masalar zaka iske yana ta tattajojin jiki akan mas'alar da ba kowa ya sabani kanta ba a shi ne ke ƙoƙarin jayo sabanin saboda ya ji an ce ma min mas'alatin illa wa qad wujida fiha ikhtilaf to tunda ya ji an ce haka sai aza kuma alal itlaq ne ba alal itlaq bane sannan wannan ka'idar wannan maganar shin wane ne ma ya gaye ta kawai istihadin wani malami ne zai zo ya ce babu wata mas'ala ko shafawiyan ya ce ba wata mas'ala face ai sabani akan ta to shine mala yace waddabtu shi kuma idan aka ce addabtu huwa hifzur rawi lil hadisi tahammulan wa ada'an har da da kiyayewa shine marawaci ya haddace hadisin sa a lokacin da zai dau hadisin wurin malamin sa da lokacin da kuma zai bada hadisin wannan shi ake ce ma addabtu shi kuma addabtu a wurin malaman hadisi ya rabu gida biyu akwai dabtu sadrin wa dabtu kitabatin ko dabtu kitabin zamu ganshi shi فمتى كان الراوي عدلا ضابطا كان ثقة duk lokacin da marawaci ya zama adili mahaddaci to sai su ce mai sika amintacce kenan da kaji malamin hadisi ya ce fulanun siqatun to yana nuhin wannan mutum adilun dabitun ne adili ne kuma mahaddaci kenan amintacce ne a wurinsu wa huwa man yuqbalu minhu al-akhbar shine wanda ake karba hadisan shi shi ake nufi da asiqa wa tathbutu al'adalatu bi amrayn adilcin marawaici yana tabbatuwa ne ga al'amurra guda biyu abu na farko bi ishtiharir rawi bil khairi was sana'il jamil bainan nas marawaici ya shahara da alkhairi da kuma yabo na kware tsakanin mutane mutane su dinga ambaton shi da alkhairi su dinga yabon shi ya shahara da cewa wani ai mutumin kware ne to shi ne abu na farko wanda ake gane ko tabbatuwar adalar marawaci abu na biyu wa bi ta'dilil a'immati aw ithnain minhum aw wahidin lahu ala sahih to wannan misala ce wanda malamai sun yi sabani akan ta idan mutum aka samu jama'a ta malamai sun yi hukunci akan wani adili ne to adadin na malaman guda nawa ne ke hukunci akan adalcin shi shin mutum guda ne idan ya zo ya ce wane adali ne shi kenan adali ne ko mutum biyu ko mutum uku ko ko dole sai jama'a garin su gaba ɗaya to shi ne malam sai ya yi nabbahantar da mu akan wannan saɓanin ya ce wa bi ta'adilil a'imma malami yana adalan marawaici tana tabbatuwa ne idan malamai suka tabbatar da adalashi awis nairi minhum ko a san malamai guda biyu amintattu daga cikin malamai a imma su yi hukunci akan cewa siqatun ne aw wahidin ko kuma wani malami guda daya ala sahihi akan zance wanda yafi inganci wasu na ganin kawai mutum guda in dai amintacce ne yazo ya ce wani amintacce ne shikenan wa yurafu dhabtu rawi ana sanin har da marawaici idza admana muwafaqata thiqati lafzan wa ma'nan fi riwayat idan ya dawwama wurin yin daidai da marawaita amintattu a lafazin hadisan da suka rawaito da ma'anonin hadisan da suka rawaito a cikin riwayoyi وإذا أدمن مخالفتهم عرف بذلك سوء حفظه وغفلته idan kuma ya dawwama wurin saba musu ko da yaushe yana saba ma'amintattun malamai to sai a san cewa wannan harda sai yana da mummunan harda sai a ce mai sayyi'ul hif ina fata an fahimta kamar a samu taron mahardata alkur'ani sai yanzu a zo ana musaffa duk lokacin da ya karanta safha guda sai ya zama duk abin da ya karanta a wannan safha ta yi daidai da duk taron marawaitan nan ko kuma maharrata alkur'ani nan guda goma ko guda ashirin to sai a ce mai wannan siƙa ne sai a ce wannan mahaddaci ne babito amma yanzu duk lokacin da ya rawaito ko ya karanta safha abun nan da yake karantawa yana saba mu abun da dukkan taron marawaita ko kuma mahaddata alkur'ani sun ka hardace to sai a ce wannan sayyul hifz ko a ce cikin shahi yana kuskure goma ko ashirin sai a ce wannan sayyul hifz har da shi bata yi ba kamar lokacin da ka zo ka karanta safa gaban malam ka karanta safa ɗaya ko safa biyu a cikin safa biyu sai kai kuskure goma wanda sai malam ya ce a wanga sayyul hifz har da shi bata yi ba mummuna har da bace har da ci sai a kuma a daddaka wannan shi ne malai ya ce wa gaflatu sai a san shi kuma daga falash wa dabtu qismani malai ya ce har da gida biyu ce dabtu sadrin wa dabtu kitabin akwai har da ta kirji akwai har da ta littafi قال شيخنا أبو معاذ طارق بن عوض عوض عوض الله ولما لم يكن أبو معاذ طارق بن عوض الله yake cewa wadabtu sadri ay yakuna rawi qad hafiza marwiyatihi fi sadrihi wa atqana hifzahu laha marwayti ya zamcewa ya harrace riwayoyinsa a cikin zuciyarsa ya kiyaye ya kware hardarsa واستمر هذا الضبط معه لحين ما يحدث بهذا الحديث من حفظه فيؤديه الى غيره kuma wannan har da ta ci gaba ta doge har lokacin da zai zo ya karantar da ɗaliban shi wannan harda ya ce ya hardace hadisin wailul lil aqabi minan nar to duk lokacin da ya zo gaban ɗalibansa wannan harrar ta zamta ci gaba ta ɗore mustamirra ko da yaushe in ya zo gaban ɗalibansa ya zama yana iya maimaita wannan harrar cikin kai to shine ake ce ma maharraci ko kuma dabtu sadri harrar ta kirji kamar ya harrace suratul baqara duk lokacin da ya zo gaban ɗalibansa yana iya karanta suratul baqara ko kuma ya harrace ali imran duk lokacin da ya zo zai karatun qur'ani ko musaffa ko ya bada sallah yana iya karanta suratul baqara ba tare da kuskure ba to zai ce wannan yayi dabtu sadrin ya harrace abu a kirjinsa wa dabtul kitabi shi kuma harda ko kuma kiyayewa ta littahi huwa an yakuna alkitabu mahfuzan ladayhi ya zama littahin da ya rubutu cikin sa yana nan tsare a wurin sa wa an yakuna muqabalan ya zam littahin nan yana yin muqabala da sauran littattafan yana ya doko shi ya hada da littattafan magabata wai shin abun nan da na rubutu haka nan ne wa an yakuna musahhahan kuma ya zam littafin nan da ya rubuta ingantacce ne ana gyara shi muraja'an ala aslihi ana muraja'a sa akan asalinsa ko yaushe sai ya ɗauko abin da ya rubuta da asalin littafi misali in ya rubuto hadisan sayul bukhari ga bakin malaminsa malaminsa yana gaya mai yumli alaihi wa yaktub yana rubuta mai yana yana shifta mai yana rubutawa to yanzu duk lokaci zuwa lokaci sai ya ɗauko sahihul bukhari ya ɗauko abin da malaminsa ya gaya masa sai ya dinga yin muƙabalarsa ya dinga muraja'arsa yana ganin abin da malam ya gayi shine nan ɗaya shine wa an yahtasi da bihi aidan kuma ya tsara littafin da ya kiyaye sa kada ya bari wannan littafin ya kubuce masa lihini ma yuhaddisu bihi har zuwa lokacin da zai zo ya dinga ba dalibansa labarin wannan hadisin ya dauko littafin shi ya kakkabe mai kura kamar irin daliban da duk abin da za su yi na karatu sai su rubuta da alƙalami duk kalimar da malam zai mai sharhi a cikin darasi sai ya rubuta ta da alƙalami to yanzu wanda shi ake ce mai dabtu kitab kenan yanzu lokacin da zai zo yana son ya fassara hadisin nan daidai dan ya tabbatar da dabtu kitabin to dole sai ya dauko wannan littafi ya karanta ma dalibai ce ga yadda ni ma aka fassara min shi ga yadda na rubuta wannan shi ake cewa dabtu kitab yana da amfani amma a amfanin shi shine idza umina min ad-daya' ko mina tahrif wal tabdil idan aka amintu cewa littafin nan ba za a canza shi ba wani ba zai dau littafin kai ya kakkara wasu kalimomi ba bi haitu ka zo ka ce haddathani shaykhi ya zama shi kuma malamin ka ba haka ya ba idan aka dauko abun nan da kace malamin ka ya ga ba aka dauko na wancan wanda yake abokin karatunka sai a ga cewa naka akwai kai ko kuma naka akwai rai to kaga sai a samu matsala إذ يسمع غيره من الكتاب وليس من حفظه أيين دا زي زيد دا وننسى دا للتاب بعد هرد السبع ونشي أكتما ضبط كتاب ثم لا يكون في الحديث شذوذ سيزم حديث صحيح أشرت إنس باب شذوذ يدل على خطأ ما وأن يكون أكان أتكنس أكون كسكري ونندب ولا تكون فيه علة قادحة ya zama a cikin hadisin nan babu wata illa mai suka tamna'u min al-hukmi alayhi bis-siha wadda take hana ayi ma hadisi hukuncin inganci wa min hadha yu'khadhu shurutu al-hadith as-sahih anan ne zamu iya doka hadin sharuɗan hadisi ingantacce wa hiya khamsatun sharuɗa ne guda biyar al-awwal ittisal as-sanad والثاني عدالة الرواة والثالث ضبط الراوي والرابع عدم الشذوذ والخامس عدم العلة wannan su ne ake ce ma sharuɗan hadisi sahihi guda biyar kenan da za a tambaye ka a ce ma hiya shurut lil hadisi sahih sai ka ce lil hadisi sahih khamsatu shurut hadisi ingantacce yana da sharuɗa guda biyar ittisalu sanad fala yakunu fihi ayyu naw'in min anwa'il inqita yanzu a cikin hadisin nan babu wani nau'i daga cikin nau'ukan inqita'in hadisi inqita'ul isnad عدالة الرواة فلا يكون فيهم مطعون بالكذب أو الفسق وغيرها يذب أتكم مرة ويتم باب وانا أكي سوكا دك أريا كوكم فاتق أنت كونا أبوك من جنهك ضبط الراوي فلا يكون فيهم مغفل ولا سيء الحفظ يذب مرة ويتم مرة ويتم باب وانا أكي مغفل وانا بسائك أنت أكي با sannan babu wanda yake mai mummunan hadda wala fahishu ghalatin ko kuma wanda yake mai fuhshul ghalat wanda kuskuren shi yayi muni fuhshil ghalat a cikin qur'ani shine misali mutunan dake karanta suratul baqara sai ya hada suratul jinni wanda zaka yi sabab ba mutashabihat a ciki sai a ce to wannan yayi fuhshil ghalat wai munin kuskuren shi ya kai muni inda babu ma mutashabihat sai ya kirkiro mutashabihat ne ina fata an fahimci wannan adamu shuzuz yace bal yaslamu min al mukhalafa ya kamata riwayar marawaici ta kubuta daga sabawa daga wanda yafi inganci daga marawaici domin al ashuzuz shine mukhalafatu thiqa liman huwa awthaq minhu saba ma amintacce ga wanda yafi shi zama amintacce wa yakunu muwafiqan li sa'ir riwayat yazam yayi daidai da sauran riwayoyi shi kuma adamul illa al'illatu al-maqsudatu biha huna al'illatu al-qadiha illa mai suka wa hiya sifatun tuhi bi khata'in khafin waqa fi riwaya shine wani siffa ce da take nuni ga wani kuskure wanda ya boyu wanda ya auku a cikin riwaya shi ake cewa illa wanda ita illa a cikin hadisi sai mutun ya jajirce da gaske ya efi illa domin tana ewa illatan ta zamta dalisi ne تدليس الشيوخ كمان malami ne mai tadlisu shuyukh ko tadlisu taswiya ko ko tadlisu buldan ko abun ne kama da haka yana tadlisi yana canza sunayen malamansa ya daidaita su misali malaminsa a abdullah makareci ne to shi abdullah misali nake bada ko kuma kace marwan makareci ne to yana da alkunya wadda ba a gane shi sai ce haddathani abu uthman wane ne abu uthman shikenan ba sani ba ko ya bashi wani siffa wanda ba a gane shi yace haddathani thiqatu wani amintacce ya bani labari to sai a ce wannan akwai illa a cikin isnadin domin illa na farko tana ayyuwa yayi tadlisi ne na taswiya ko tadlisu shuyukh shine yace wa ma ata mudallasan nawani ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin li matnin qismi haka ne ko وأن ينقل ممن فوقه بعن وعن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف شنو تدليس يصف فانتاشي ده صفه فين بقى غانيوا شنو ما لا يتي بيقوني أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله malam bai kuni sai bayanin alhadis sahih yace wa huwa mattasal isnaduhu shine hadisin da isnadin sa ya hadu bai zam akwai shuzuzi ba ko kuma illa a ciki wanda al'adlu adilin marawaci yarwihi shike riwayar hadisin dabitun mai harda an mislihi daga kwatamkacinsa mu'tamadun fi dabtihi malamin da ake dogaro ga hardarsa wa naqlihi da abin da ya cira to qala al-imam ibn salah malaita ibn salah yace أما الحديث الصحيح شي كاغا حديثي صحيح فهو الحديث المسند شيني حديثي wanda yake musnadi alladhi yattasilu isnaduhu wanda isnadin shi yake haduwa bi naqli al-adl ad-dhabit da tiratuwar adali mahaddaci anil adl ad-dhabit daga adali mahaddaci ila muntaha zuwa karshen isnadi ولا يكون شاذا ولا معللا يزنبا شاذي بني كنبا من إلا با وفي هذه الأوصاف احترازا عن المرسل وأتكون نسفه في ذا كيبا جاء الحديث المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه إلة قادحة وما في راويه نوع جرح وكما أبن أتكن مرويتنسا أكون النوي نسوكا كمرويتي وقال الحافظ ابن كثير الإمام ابن كثير يأتي فحاصل حد الصحيح أنا زامت تعريف صحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه كو أبن زي تكي واغ صحابي كو وندبا صحابي با ولا يكون شاذا ولا مردودا حديث يزنبا شاذ با كم با وندا أكي ما يرش با ولا معللا بعلة قادحة يزنبا وندا أكي إلا انتاوا بد إلا وندا أكي سوكا أكنسا وقد يكون مشهورا أو غريبا ينا أيوا حديث يزن مشهور mashhuri ko kuma garibi wa mutafawitun fi nazar al-huffaz fi halihi wannan kuma hadisi yana da tafawuti a wurin mahangar malamai mahaddata a halin isnadi ko kuma abun da ya kama da haka wa qala al-imam abu abdullah az-zahabi malan zahabi yace fal mujma'u ala sihhatihi idan dan haka idan aka ce hadisi al-mujma'u ala sihhati wanda aka ijma'i akan ingancin sa shine al-muttasil hadisin da ya samu saduwar isnadi asalimu mina shuzudi wal illa wanda ya kubuta ya zam lahiyayye daga shuzudi da illa muyi bayani menene ashuzuz muyi bayani menene al illa wa an yakuna ruwatuhu dhawi dabtin wa adala marawaitansa su zama abuta har da ne da adala adilai mun yi bayanin me ake cewa dabt mun yi bayanin me ake cewa adala wa admi wa adami tadlisin kuma ya zama marawaicin hadisin ba mudallas bane baya tadlisi ina fata an fahimci wannan مثال للحديث الصحيح ما لا تتوقع مثال حديث صحيح أخرج الإمام أبو داود السجستاني في السنن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء الإمام أبو داود يفتد حديثي أسكن سنن إنشي daga malaminsa Qutaybatu dan Sa'id daga Al-Hasan daga Sufyan ibn Uyayna daga al-Imam Az-Zuhri daga Ibn Abi Isa daga Abu Salama daga Abu Hurairah fa hadha hadithun sahih malaka wannan hadisi ne ingantacce wa asluhu fi sahihayn aslin hadisi yana cikin Bukhari da Muslim li'anna shurut as-sihhati iktamalat fihi domin dukkan sharuɗan inganci sun cika a cikin wannan hadisin fa isnaduhu muttasilun isnadin wannan hadisi ya haɗu min al-imam abi dawud tun daga imam abu dawud sahibul kitab ila rawi al-a'la har zuwa ga marawaici wanda yake mafi daukaka fil isnad a cikin isnadi huwa sahabiyul jalil abu hurairah abdurrahman bin sakhr ثانيا وثالثا مالتي ابو نبيو ده نوكو فجميعهم عدول ضابطون ثقات لا مطمع لا مطعن فيهم dukkan su adilai ne maharrata ne amintattu ne babu wanda ya sai suka a cikin wannan malamin fa qutaybatu ibn sa'id thiqatun thabtun shi qutaybatu dan sa'id amintacce ne maharraci ne bal al'imamu hakim ya ce fiƙatun ma'amunun siƙa ne amintacce wanda ana ba shi amana wasu fiyan bin uyaina shi kuma su fiyan bin uyaina imamun hafizun shugaba ne mahaddaci muttafaqun ala jalalatihi wa qadri duk duniya an yi ittifaki akan cewa sufyan ibn uyayna mutum ne mai matsayi mutum mai daraja والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن أش بن شهاب إمام حافظ بل أمير المؤمنين في الحديث شو قال الإمام الزهري ما لمين ولا سكت ما لك أبنشي أمير المؤمنين في الحديث كاجي لك بها الإمام الزهري الإمام الزهري لك أبنشي أمير المؤمنين في الحديث كما يدى أبو حاتم الرازي وأنه شكرا أريئكو دا أشرين دا بقوي أنبتا وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن شكما تابعيني ثقة جليل وأبو هريرة رضي الله عنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عدول سوكما صحابا النبي صلى الله عليه وسلم قبعد ينسوا عدلين كلهم في إجماع من يعتبر قوله كما حكاه النبوي وغيره دا اعتباري إن أنا لورا دا مغنغنو وإن دا أكي لورا دا مغنغنو تو كاكا أنن سي أتي صحابا النبي صلى الله عليه وآله وسلم amintattu ne a wurin waɗanda aka yarda iliminsu ba amintattu ba ne wurin waɗanda ba yarda iliminsu ba wurin waɗanda su mahaukata ne a ilimi da aka yau duk wanda zai zo ya soki waɗanda Allah ya ce ya yarda da su to kaga ai akwai matsala kai da zaka zo kai kai suka ga sahabbai ka ce wai cikin sahabban annabi akwai amintacce akwai wanda ba amintacce ba akwai mai ƙarya akwai to kai waye yarda da ki kamar wanda zai zo ne ya zauna ya ci to ya ƙoshi ya ce a ai malamai sun inganta hadisi kaza da to ni ma na inganta hadisi ko ce a ni ma na zo a fa hadisi yau na kare ta hadisi kaza shi ya haka kawai inganta hadisi da za a fa hadisi tun to ne a ƙoshi ko kuma kawai ka haddace ƙur'ani ne nasifal ya shi mahaddacin alƙur'ani ne na lamba ɗaya amma sai da kuma gaban allah kahiri ne kiristan yana da makama nasifal ya shi wai har da ci alƙur'ani ba shi ne sharaɗi ba na ilimi maracin alƙur'ani nawa annan gashi da ƙur'ani amma la ya alamu shi fi dinillah sallama sai an koya masa domin in kace ka yi sallah da abin da ke cikin ƙur'ani kaɗai ka bugorwa ka samu matsala don abu na farko da za ka tambayar wanda bai yarda da ƙur'ani da bai yarda da hadisi ba ce mai za ka yi akar makallashin a cikin ƙurani na ne Allah ya ce a yi sallar jami'i cewa Allah ya ce idan nudiya lissalati min yau mil juma'ati fasa'au ku tafi gaba ɗaya to juma'a an ka ce to yaushe na juma'a yau ita ce juma'a ko gobe a ai laraba sun rike lissahi to kawo ayar da Allah ya ce laraba sun rike lissahi kaga akwai matsala Hissa wani ya birge ni daga cikinsu wanda kwanan nan ya hito ko yau ne da safe ko jiya na ganshi yau na ganshi yake cewa babu ho inda Allah ya ce a yi aikin hajji a wata ƙasa shi aikin hajji mutane su haɗu na shi ke na a yi ibada yanzu kaka mannan mun haɗu muna sauraron karatu to muna nan ga aikin hajji na shi ke nan ga muna ana ta rubuta muna lada aikin hajji babu wani wuri wanda inda Allah ya ce a tahi ga wani wuri inda an ka ce akwai wata ka'aba a kewaye ta so bakwai mm babu wani babu wata ayar ta ci wanga yayi shi ya dan kala katu na gaskiya wanga yayi saboda yanzu ta in ka ce a kawo aya wadda Allah ya ce a kewaye to an samu matsala an gane sannan in ka ce mai ya kawo aya wadda za ta nuna shin nan na makka take an samu matsala ba ku ji malam haifan abdurazak haifan Allah ƙara masa lafiya yake ba da labarin haɗo shi da wani ɗan ƙato a madina ya ce mai a wani ka zo wani makka ya ce e ina ne ka zo ya ce na zo ziyarar kabarin annabi salalai sun ce a to ina da tambayi guda biyar daga cikin tambayoyi ya ce ina son ka kamin aya guda wadda Allah ta'ala ya bayyana cewa annabi ya mutu aya guda Allah ya ce innaka mayitun wa innam ka jahili abinda aya take innaka mayitun lalle zaka mutu to ina wanda ta bayyana cewa ya mutu dai kenan ta biyu ina aya da ta bayyana cewa an yi ma annabi kabari sannan ina an kai mishi kabari sannan ya aka masa kabari ina kabari yake in yace a madina zai ci kawo muna ayar da Allah ya ce kabarin annabi yana madina kaga akwai matsala hissa jama'a bai yiwa ta kowace irin hanya jama'a mutum yayi wa Allah ibada ba tare da hadisi ba wallahi bai yiwa kayi wa Allah addini lahiyayye sallah lahiyayya azumi lahiyayye da hankali mai lahiya wallahi sai da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faufau bai yiwa ka bauta wa Allah babu sunna bai yiwa ita kuma watan sunna ta samu kiyayewa yadda Allah ya tsare Qur'anin shi haka ya tsare hadisi isa shi hadisi ingatacce Allah ya tsare shi tun kakin Bukhari yana nan ingataccen shi zaka ce ai Allah bai yi alƙawalin zai kare hadisin kaza ce to ka ka samu matsala ai tsare wadda za a yi masunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta kai mu inda ake yanzu wurin malaman jarhu wa ta'dil na su bayyana wanga hadisi ya inganta wanga bai inganta ba wanga malami da ya rawaito hadisi kaza makareci ne wanga malami da ya rawaito hadisi kaza amintacce ne wanga thiqa ne wanga sayyul hifz ne wanga fahishul ghalat ne wannan bid'i ne wannan rumiya bit tashayyu'i duka wai dan a bambanta ma zare da abawa a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam To kaga duka wa'annan ababe sai ka tara duka wa'annan ilimomi kafin ka iya zaunawa ka ce wanga hadisi ya inganta idan aka lura da ka'ida kaza da kaza wannan hadisi bai inganta ba idan aka lura da ka'ida kaza da kaza ba a molanka bane ake wannan ba cin tuwa koshi bane zaka zauna ka kalli hadisi ka ce ka an ga hadisi bai daidai da ra'ayina ba a ba haka nan bane ake su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce radiyallahu anhum waratu an Allah ya ce na yarda su sun yarda ni wannan ya ishe su tazkiya ya ishe su duk wani tsalkakewa da za a ba su wanda Allah ya yarda da shi har ma zaka zo kana binciken washin wai sahabin nan da ya rawaito hadisi amintacce ne a in ka je wannan wannan bincike wurin bidan kiba za a samu rama shi Allah ya ce ya yarda da su to ba bukatar kai wani bincike kansu wal hadithu qad intafa anhu shudud kuma hadisin shuzuzi ta koru daga gare sa ba shazun bane falam yukhalif ma huwa aqwa hadisin bai saba ma hadisin da yafi shi inganci ba wa ai aqwa yafi shi karfi wa asahu ko yafi shi inganci minhu da gare sa min al ahadisi thabita na daga hadisai tabbatatu wa laysa fihi illatun qadihatun sana a cikin hadisin babu wata illa wadda take suka tamna'u min sihhati wadda take hana hadisin ya zama sahihi fa sara hadha al hadithu mithalan sahihan lil hadithi sahih Allah ce wannan sai ya zama misali ne ga hadisi ingatacce kida zo idan muna buƙatar hadisi ingatacce wannan ya ishe mu misali ina fata an fahimci wannan sai mu tsaya nan ko yana shiga sai mu tashi shurutul hadisi sahihi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh